الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس بدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ikonsa da rahamarsa yau mun waye gari wuni na goma sha shida ga wannan wata mai albarka wata ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha shida ga watan uku miladiyar isa dan maryam biyar. muna karatu daga wannan masallaci mai albarka na kofar gidan alhaji dorogo alhaji ibrahim dorogo a nan cikin garin ningi ta jihar bauchi ubangiji allah kai mana bude muna cikin sulhul kamar jiya mun kwana aya ta goma sha biyu yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha uku kenan da taimakon Allah jiya mun fara shiga labari na yadda ta kasance tsakanin annabi nuhu da mutanensa mun ji Allah ya gaya mana Allah ya umarci sama da ta bude kofofinta na zubar da ruwa sannan ya umarci ƙasa da ta bude idan dinar ruwa da haka ruwa an haɗu ga ruwan babbugowa daga ƙasa ga ruwan da yake kwararwa daga sama za mu ci gaba na'am
بسم الله الرحمن الرحيم وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر lokacin da ruwa ya haɗu ruwan sama da kuma ruwan ƙasa babu inda ruwan nan bai mamaye ba a duniya wa hamallahu ala zati alwahin wa dusur sai muka ɗauki annabi nuhu akan ma'abocin katako da kuma kusa wato jirgin ruwa kenan ta jaribi ayuna jirgin ruwan tana gudana ne a idanmu da umarnin mai ji Allah da za a liman kana kufur wannan shi ne sakamakon wanda ya kafirce wanda ya kafirce Allah ya masa alkawarin narkon azaba imma a nan duniya imma a lahira imma duniya da lahira gaba daya wani idan ya kafirce Allah sai ya bar shi ya ta biya masa bukatunsa har sai ya je lahira ya ritsa shi wani idan ya kafirce duniya ta mai wahala ta mai tsanani sannan ya je lahira ya ƙara tsanani akan tsanani wani in ya saba wa Allah Allah sai masa horo a nan duniya don ya tuba ya karɓi tubarsa in ya je lahira kuma sai ya samu rahama horo irin wannan wanda ake horar da mai laifi shine wanda zai kare ta manzo ko ya zagi manzo ko ya gulakantar da manzo ya nemi hanyar Allah da lalacewa wannan hukuncinsa wahala ne duniya da lahira sai Allah ya ce ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
wala gwada tarakanaha ita wannan jirgin ruwan ta annabi nuhu mun batta a bayan ƙasa ba ta ribe ba tun daga jirgin ruwan annabi nuhu zuwa yau duk wani jirgin ruwa da aka yi ya ribe tambayi sarkin ruwan gunga ba zai iya gaya ma adadin komin da ya lalace a hannunsa ba da aka duk wani jirgin ruwa ya lalace amma shi wani jirgin ruwan Allah ya ce an bar shi ne ayatan ya zama abin lura fa hal min muddakir akwai mai wazantuwa kai ma da kaji labarin jirgin yana nan yana nan a yankin Turkiya gaba da Turkiya wanda yake da iyaka da Syria a nan ne jirgin yake masu yawon bude ido suna kaiwa gurin kai ma yanka gana ma ka je ka gani Daka wani jirgin Allah ya bar shi ya zama aya fa kai fa kana azabi wani zo ya kaga azaba ta da gargadi na kar ka yadda ka kuskura ka ce Allah ya ma wa'azi idan Allah ya ma wa'azi ka lalace ka saurari wa'azi a gurin malamai imani ga zuciyarka amma idan Allah zai ma wa'azi da kansa dan ya fi kowa iya wa'azi amma fa shi lokacin da Allah yake wa'azi nadama ba ta amfani da haka yace fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba da ta kasance ga kangararru da kuma gargadi na kenan idan Allah zai yi azaba ko zai wa'azi yanzu wa'azin ba wanda ake masa azaban ne ake mar wa'azi ba a wanda zai biyo baya shi ake mar wa'azi dan shi wanda ake mar wa'azin yanzu ta ta kare wala kare sanin qur'an lizikri Allah ce mun hura alkur'ani ne don wa'azi don ambato fa hal min mudakkir akwai mawazantuwa sai Allah ya ce كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر kazzaban adun adawa ma sun karyata fa kaifa kana azabi wa nuzur su ma an yi musu irin wannan wa'azin an musu irin wannan azabar yaya azabar Allah ta kasance da kuma gargadin sa Allah ta yi inna arsalna alaihim rihan sarsaran lalle mun aika musu da wata iska mai tsananin sanyi fi yawmin hasin a wata rana matsananciyar rana a wata rana wuni mafi sharri a gurinsu mustamir kuma wannan azabar ci gaba take yi ita wani iskar mai tsananin sanyi din tanzi'un nasa in ta zo girbe mutane take yi ka annamu a jazu na khalil muqayyir kai ka ce dabino ne tushen wanda bai da kai aka sare shi to kaman tushen dabino haka suke zama fa kaifa kana azabi wani zo yaya azaba da ta kasance da gargadi da kowanne mutum a matsayinsa ake ajiye shi irin sabanka irin azabarka irin nauyinka irin wahalarka misali wani shi kadai ne daga cikin cikinsa ƙila wahalarsa ba za ta yi daidai da wanda yake da iyali ba wajen neman abinci da kowa yana a matsayinsa irin azabar adawa daban da ta mutanen nuhu daban samudawa daban amma dai laifin ya zo iri ɗaya ne mai laifin nasu ta manzanni da haka wanda zai ta manzo ko ya cutar da manzo ya shiga uku Allah sai ya ce
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال
Allah ce wa laqad yassara alquran haqiqa mun hura alqurani mun sauƙaƙe alqurani bai da wuyar hadda bai da wuyar fahimta lizikiri din zikiri ne fa hal min mudakkir akwai mai wazantuwa kazzaba samud bin nuzur samudawa ma sun ƙaryata gargadi sun ƙaryata manzanninsu faqalu sai suka ce a basharan minna wahidan yanzu mutum ɗaya daga cikinmu na tamihu shi za mu bi ya zama shugabanmu ya zama zagoranmu a ina izan lafi zalalin wasu wato kenan mun zama cikin bata mun zama cikin gajiya inda mutum ɗaya ne zai ja mu kenan wani hasada ce take kai shi halaka ganin wanda zai zo ya gaya min bai isa ba ganin wanda zai zo ya gaya min na fi shi wannan take kai shiga halaka wani kuma biyayya ce ta shi shugaban nasa don wani abu da yake samu ko yake sa zuciya zai samu shi kuma zai kai shi halaka sai Allah ya ce أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سيعلمون غدا من الكذاب العشير a walƙiyar zikiru alaihi yanzu shi ne za a yi wa wahayi a aiko shi manzo min bai na a gabanmu muna nan mun fi shi kuɗi mun fi shi ɗaukaka kuma ya zamo shi ne manzan balwa kazzabun a sha'a makareci ne mai girman kai abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne yanzu wannan maganar za ta nuna maka shi mai wannan magana ya sa akwai Allah amma me yake musantawa manzan yanzu yake musu sai ya lamu da gani gobe ku za su sani man huwal kazzabul ashir wane ne mai girman kan wane ne makarecin gobe kiyama kowa zai sani na'am
إنا نرسل الناقة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شبر محتضر
samudawa sun nemi annabinsu ya zo musu da wata aya daga Allah Allah kuma ya aiko musu da aya amma ga wani sharadi Allah ce inna mursulun naqati mu masu aiko musu da taguwa ne fitnatan lahum amma fa jaraba wace akan su fitina ce akan su farta gibi mu ka jira wata bir kai hakuri wannan bi'uhum kuma ka ba su labari ita wannan ayar in ta zo taguwa ce an alma'a ismatun bainahum ruwan an raba tsakaninsu suna ɗiban ruwa ne a gulbi ko a dam ruwa na bukatunsu na yau da kullum to zuwan wannan taguwar an raba musu shan ruwa ita kadai ranata ce in ta zo bi ma'ana yau mutanen garin sun ɗiba yau to su ɗiba da na gobe don gobe ton ɗinta ne ba nasu ba sannan za ta yi ga gonar kowa ta ci abin da ta gada ma ba a korarta amma kuma kullu shirbin mutabar duk lokacin da shan ruwanta ya zagayo ita kuma za ta zaga garin kofar gida kofar gida kowa ya tatsu nono sai ya bashi ita da ita adibanta ɗin ta kenan ran da shan ruwan tezu ko ba dama kuɗi ba amma za ta bi unguwa unguwa gida gida ta tsaya ku zo ku ɗebi ƙoranku da abubuwan tara nonon ku ɗeba iya ɗibar ku sai ta yi gaba amma duk gona fa da ta shiga sai labari yawo da haka wannan aya ce sai Allah ce fitina ce fa akan su sai Allah ya ce فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتوي shi yasa duk abin da mutum ya dora wa kansa ya fi bashi wahala Allah madaukakin sarki idan zai dora ma abu to zai duba iya iyawarka ne da abin sai ya dora maka in ya san abin zai fi karfinka Allah ba zai dora maka shi ba in kaga ka dauki abu ya dame ka ka gagare yi to kai ka dora wa kanka ba dini ba da aka ce addini sauƙi ne da shi kuma duk wanda ya matsa to zai lalle zai takura yanzu su suka nema ga abin da ya jawo musu Allah ce fana da sahibahum sai suka kira abokinsu kuddaru fata ta fa a karkar da je soke ta ya kashe ta fa kai fa kana azabi wani zo ya kuka gani azaba ta in Allah da gargadi na inna arsalna alaihim sayhatan sai muka aika musu da wata tsawa wahidatan guda daya fakanu kashim muhtar sai ta zama kan wata bishiya onanniyar bishiya suka zama kamar irin bishiya ta bushe jijiyoyin su mutu ganyen su yaushi ganyen su bushe haka suka zama tsawa ce guda ɗaya kacal Allah ya ga dama halakar da kai wallahi ta inda ga dama ta zai halakar da kai wani wallahi nama ne zai dauka an yasa baki ya kai makogoro Allah zai rike makogoro naman ya kashe shi dadi ya kashe shi wani tuwo zai kashe shi wani ruwa zai kashe shi haka Allah ya ga dama sai ya ce ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد يسر القرآن للذكر hakika mun hore mun sauƙaƙa alƙur'ani domin wa'azi fa hal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa kazzabar qaumul lutin bin nuzur mutanen luduma sun ƙaryata gargadin inna arsalna alaihim hasiban Allah ta sai muka aika musu da duwatsu illa alulut banda iyalan su wannan musibar ba ta same su ba najjayna bi sahari Allah ce sai mu kubutar da su bi sahar ko da asuba bi sahar ko muka iratar da su saboda wata ni'ima daga wajen mu ni'imata mai inda wannan wata ni'ima ce daga wajen mu kazalika najzi man shakara kamar haka muke kubutar da duk wanda ya gode wa Allah idan Allah ya sashi saukar da masifa sai ya cire manzan a ciki sai masifar ta shafi waɗanda suka jawo amma banu isra'ila masifar tasu ta hada da manzan nasu lokacin da suka yi dimuwa suka kwana arba'in a cikin daji a nan a nan musa ya rasu duk da shi aka samu aka shiga wani dimuwa ina ba ta mun gani amma masifa ce a kansa alheri ne a kansa amma su masifa ce a kudinsu sai Allah ya ce ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد أنذرهم بطشتنا mutanen lutu an yi musu gargadi an ja musu kunne an musu tsawa akan rukon Allah rukon Allah ba daɗi rukon Allah ba masifa ne an gaya musu fatamarau bin nuzur sai suka ta mai wa'azi wala kadara wa duhu bayan ma ka sai ka kewaye shi lokacin da Allah ya aiko mala'iku don hallakar da mutane annabi lutu mala'iku ne suka fito a siffa ta mutane suka bi ta gidan annabi ibrahim suka masa albishiri da samun haihuwa suka wuce suka zo birnin ludu suka zo gidan lut lut yana gona aka ji aka ba shi labari ya yi baki hankalinsa ya tashi don ya san mutanensa kafin ya dawo daga gona ya samu matasan garin sun cincirin da kofar gidansa sun samu baki kowa da wanda ya zaba shi ne alake bamu labari wala kadara wa duhu an daifi sun kewaye shi dangane da bakinsa ya yi iyayensa hankalinsa ya tashi yana musu azi suka ce ai kai mun gaya maka ka daina aje baki a gidanka ai mun ja maku ne kai lokacin da mala'ikun suka ga hankalinsa ya tashi suka ce a kai hakuri mu Allah ne ya aiko mu dan mu hallaka garin garaje da dan adam yaushe suka ce da asuba ta asuba ta yi za a yi da ai yanzu yanzu nan Allah ce fa da masna yunahum sai muka shafi dandunansu suka zama makafi fa zuku azabi wani zo ku ɗanɗana azabata da gargaɗi na ji Allah wannan shafa irin da aka yi musu haka suka zauna a makance har ruwan duwatsun nan suka suka same su sai yace
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سبهم بكرة أم مسمكو جسساتي عذاب مستقر azaba ce da wumammiya tun daga wannan shafa ida suke cikin dimuwa har lokacin saukar ruwan duwatsu daga sama fazuku azabi wa nuzur ku dandana azaba ta inji Allah kuma ku gane gargadi na laqad yassalul qur'ana lizikri haqiqa mun hura alqur'ani ne domin wa'azi fa hal min mudakkir shin akwai mai wa'azantuwar sai yace ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ولقد جاء آل فرعون النذر iyalan fir'auna ma masu wa'azi sun zo sun same su sun yi musu wa'azi kazzabu bi ayatina sai suka kare tayoyin mu wa kazanahum akhadha azizin muqtadirin sai muka kama su kamu irin na ƙarfa kuma mai iko kamu irin kamun Allah sai ya ce أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر waɗancan misalai da Allah ya kawo na al'ummomin da suka ƙareta manzanninsu da irin azabar da Allah ya yi musu yanzu duka ƙure shawa ake jan kunnensu da wannan don ya zamo musu wa'azi wa'azin bai tsaya akan ƙure shawa ba ya tsaya duk akan wannan wannan labarin ya zo masa da haka kai ma ya zo maka kaji yadda ka aikata da waɗancan al'ummi suka wuce za ka yi taurin ka irin nasu ko za ka gyara sai ya ce a kuffarukum khairun min ula'ikum ku kafircin da kuke yi yanzu ya fi na waɗancan alheri ne amlakum bara'atun fi zubur ko kuma kuna da wani littafi ne wanda a cikin littafin cewar ku kubutattu ne irin waccan azabar ba ta kama ku ba am ya kuluna ko dai su larabawa suna cewa na hadu jami'un muntasir mu dukkanmu za a taimake mu gaban Allah ne Allah ya ce sayu zamul jam to lallai taron kodai shawan nan sai an rusa su ranar yakin bada haka ko ya faru wai waluna dubur kuma sai sun juya sai sun gudu yakin badar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai fito da niyyar yaki ba da haka ba tanadin makamai ba tanadin sojoji amma su mutanen maka sun fito da niyyar yaƙi sun ɗebo makamai sun ɗebo sojoji har da mata 'yan ziga amma ta aka nasara a kansu lokacin da sahabbai da manzala suka yi ƙaura daga maka suka koma madina sun bar dukiyoyinsu lokacin da manzala ya ji labari ga abu safuwan ya je sham don harkar kasuwanci sai manzala to mu je mu tsare kayan ya zama fansa ga dukiyar mu ta maka abun ka da mai wayo abu safuwan da zai dawo sai ya canza hanya bai bi wata inda ake tsammani ba su kuma can labari sai ya zo musu cewar gaba manzan Allah ya tsare tawaga zai kwace musu kaya sai suka ja to mu zo a zo a fiddare ni ina wata mun gani da haka shi kuma nan kawai sai labarin zo manzan Allah ai sun zagaye sun mutu wata hanya daban nan kuma ga kureshawa sun nufu don yin fada Allah ya kaddara yawan mashirkai bai amfani su ba Allah ya kaddara ƙarancin musulmai sai ya amfani su da aka alake ba labari tun kafin faruwar abin sai hu zamul jam'u waiwalu na dubur Allah zai rusa taron su kuma sai sun juya da gudu haka kuwa aka yi aka kashe mutum saba'in aka kama bayi mutum saba'in a yakin badar sai Allah ya ce بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وصعب يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر الله بل الساعة موعدهم سوء القيامة القولنسو kenan al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallama Allah bai yi musu gargadi irin yadda wa na baya ba Allah bai yi musu azaba irin yadda wa na baya ba duk da ɗabi'ar su iri ɗaya ce ta ƙaryata manzanni ai waɗancan ma sun ƙaryata manzanni ne Allah ya azabtar da su ga waɗannan ma sun ƙaryata manzanni amma Allah sai ce su sai alkiyama ta tsaya za a yi musu wasa'atu adha wa amar amma fa alkiyaman nan fa ta fi rikitarwa ta fi wahala ta fi ɗaci ta fi tsanani innal mujrimina fi dalalin wasqur lallai mujurmai suna cikin bata da gajiya mai laifi yauma yusabu na finnari ranar da za a kifar da su a cikin wuta ala wujuhim ta fuskar su idan an kifa mutum a ruwan ciki ana jan kafofin ai fuskar tana gogar kasa to haka za a ja su ana jefa su a wuta sai a ce musu zuku massa sakar kuɗanɗani wutar sakara inna kulle sha'in halakanahu bi qadari mu kowanne abu mun halicce shi ne da kaddararsa babu abin da zai riga kaddara babu abin da zai jinkiri makaddara duk abin da ya faru akwai kaddararsa akwai lokacin da Allah ya ce zai faru kafin ya faru sai Allah ya ce wa ma أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر Mm.
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر Allah ya ce wa ma'amurna al'amarin bai kasance ba wato tashin alkiyama illa wahidatin sai dai kamar su ɗaya kalamil basar kamar kimtawa da ido wato kafin kimtawa ido an gama hisabi ɗan aljanna ya shiga aljanna ɗan wuta ya shiga wuta kwatankwatan kimtawa ido wani ce kai da aiki ba to yanzu kasuwar kurmi ma shi nan ya sani kuma ya irin cuwatuwar da ake a guri ita wani yake kallo an ce kuma tsiftawar ido an gama to ba man kasuwar kulmi ba hattun da wanda aka halitta da farko zuwa na ƙarshe an gama wala kada halaka na ashiya aku ya ku kurishawa ya ku mushrikai mun halakar da kafirai irin ku fa hal min muddakir akwai mai wazantuwa wa kulli shay'in fa'alu fi zubur kowanne abu an aikata a cikin littafi dake da idan Allah ya barka ba ya barka dan yana jin tsoron ka bane idan Allah ya barka ba ya barka dan zaka yi masa amfani bane ya barka ne shi ya san dalili amma in ya ga dama yadda ya halaka da wanda suka fi ka dagawa suka fi ka girma suka fi ka karfi suka fi ka makami yanzu ba gagare su ba sai Allah ya ce
وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر wa kullu sagirin wa kabirin mustatir mustatar kowanne karami da kowanne babba yana nan tabbatacce a cikin littafi duk aikin da ka yi komai kankantansa na alkhairi yana na a rubuce duk aikin da ka yi komai girmansa na alkhairi yana a rubuce wato babu wani aiki da za ka yi wai saboda yawansa ya gagara Allah ya biya ka duk aikin da ka yi di yawansa dikkensa ba dai shi za ka shiga aljanna ba za ka shiga aljanna ne kawai don rahamar Allah tun da ka ba abin da ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar lallai masu takawa masu jin tsoron Allah suna cikin aljannoni da kuma rafi da ni'ima fi maqadi sadiqi a gurin wani zama na gaskiya a inda maliki muqtadir a gurin mamallaki mai iko kai tsoron Allah bawa mun gama wannan sura ta kama da taimakon Allah kurakuran da muke a ciki na karatu ko na fasara ko bayani Allah ka yafe mana shi wanda kuma karanta daidai muka fasara daidai muka bayani daidai ba ilimin bane taimakon Allah ne Allah ka ƙara fahimtar da wanda mu sani ba kuma Allah ka ba mu ladansa kuma ka ba mu ikon aiki da shi insha Allah za mu shiga sura ta gaba suratul rahman amaryar alkur'ani ita wannan sura madaniya ce wato a madina aka saukar da ita ayoyinta 78 ne kuma a jerin surorin alkur'ani ita ce ta hamsin da biyar kuma surar tana mana bayanin halal da haram haram a bayyana take halal ma a bayyana yake babu wani mutum da zai aikata haram yake bai san haram bane haka babu mutum da zai aikata halal yake bai san halal bane ana bata ne dama kan ilimi sai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بايا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن saboda rahamar Allah ya sanya ma a zuciyarka yanzu gashi kana sauraron littafin Allah rahama ce ta Allah yanzu wani yana can ba ruwansa da alkurani ko musulmi ne yanzu kila yana zaune a gindin bishiya ne sai ko ya zagi wancan ya ci naman wancan ya yi ma wancan ƙarya kuma da azumi a bakinsa annabi ya ci sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai bar shaidar a maganan ƙarya ba da aiki da ita ba to Allah bai da bukatar ya bar abincinsa ko abincinsa kenan cin naman mutane wato gulmar mutane yana raunana azumin da kila ma ba za a karba ba kaga kai da kake zaune a nan cikin ramar Allah kake zaune annabi ya sallallahu alaihi wasallama waɗansu mutane ba za su taru ba a wani gida daga cikin gidajen Allah suna karanta alkur'ani suna darasinsa a tsakaninsu face mala'iku sun kewaye su kuma nutsuwa tana sauka musu ya ba mu fasar nutsuwar wani sahabi yana karatu da daddare ya ji hargagin doki kamar zai tsinki a ƙarshe dai da ya fito sai ya ga wani abu daga sama kamar garkuwa kamar laima akwai ƙananan fitulu suna zagayawa tana yawa ƙasa ƙarsai ya tsorata sai ya rufe alƙur'ani da safe ki gaya manzo Allah annabi ce da ka kwana kana karatu da mutanen madina sun waye gari sun ga mala'iku ai wannan ita ce nutsuwa ashe nan a nutsu muke sannan akwai mala'iku kewaye da mu suna rubuta mu daga cikin rahamar Allah da haka daga cikin rahamar Allah ya haskaka zuciyarka imani shiga zuciyarka daga cikin rahamar Allah ya haskaka zuciyarka tausayi shiga zuciyarka da haka Allah ne mai rahama Allah bil Qur'an Allah shine ya sanar da mutum Qur'ani Allah shi ya zar da mutum alkur'ani ya za ci mun nan da za a yi tambaya kowa zai amsa iri daya da za a ci kowa ya sun yi hada kur'ani a nan kowa zai ce e kowa ga wani kwakwa da ba su kowa yana so halakal insan Allah shi ya halicci mutum shi na da ba adamu halitta mai ban mamaki aka debo yunku ko laka ko ƙasa aka kwaba aka yi hoto mutum mutum na mutum sai da aka bashi ya bushe sannan aka zo aka busa masa rai tun daga sama ran yana tahowa ran yana tahowa ran yana tahowa yana zuwa daidai cibiya sai adam ya gugwani zai yi kura zai tashi kulikalin sani a jula har sai da aka busawa annaba da mure ya zama mutum sai Allah ya kaddara kuma shi zuriyarsa kuma ta jikinsa za su fito to shi ma kishiyarsa iblis yadda annaba adam yake da zuriya to shi ma iblis haka yake da zuriya da haka a zuriyar iblis akwai aljanu a cikin aljanu akwai shaidanu akwai musulmai akwai kafirai da haka su shaidanin ma aljanin kansu shaidanin cikinsu da ba su wahala haka ma zuri annabi adam akwai shaidanu akwai mutane wata akwai shaidanin mutane an gani su shaidanu ne amma mutane shi za cin addu'ar mela jibito na sake cewa daga shan aljanu da mutane da haka a cikin aljanu akwai shaidanu a cikin mutane akwai shaidanu amma kai baka san su ba allama wani bayani allah ne da halittu mai sai ya koya masa bayani ya koya masa magana yadda zai yi firici idan ka zuwa kai tsayi wane ne mutum na farko ya fara gano hausa dai ba haushe ya aka yi mutum na farko ya gano hausa ko kuma tana na tun zamanin annaba adam na a sami ya sami a nemo da ya aka yi ya aka yi in ka ce wai baya jidda ka takaita labarin in ka ce baya jidda shine asalin hausa kafin ba hadid ya zo daura da wani yare suke magana da fulatanci ko zabarmanci kaga dole akwai yaren da suke magana to in shine asalin hausa ya kamata a san yaren da su suke magana na wata mun gane da haka Allah da ya halicci annabi Adam sai koya masa bayani kuma diyar da yake duniya Allah ya san shi kuma yana jin sa shi sai idan ka roke shi duk yaren da ka iya Allah yana ji zai amsa shi sa ranar alkiyama in Allah zai ma hisabi da yaren ka zai ma hisabi ba larabci ba yaren da kake ji da shi zai ma hisabi don karkace an zalunce ka an faɗa wata kalmar gila baka sani ba Allah ya ce a shamsu wal kamaru bi husbani da rana da wata suna tafiya ne bisa lissafi ba da ka suke tafiya ba kowanne akwai falakinsa shi za muka samu lissafin wata lissafin shekara lissafin sati Allah su ta hikima wannan ba mutum ne gage shi ba Allah ne saukar da lissafin idan za mu gane shekara idan za mu gane wata idan za mu gane sati daga da ranar da watar duk suna tafiya ne bisa lissafi yanzu misali karfe bi saura ne ko haka ne sai ranar tana yamma a tana gaba ba ta zo tsakiyar rana ba ina ba na agogonka bai da amfani an fahimci rukuwa bai da amfani ce na ranar ita ce lissafin an fahimci rukuwa ranar ita ce lissafin ba agogon ba idan ranar ta tsaya lissafin sai ya tsaya idan watan ya tsaya lissafin sai ya tsaya amma idan suna ci gaba da tafiya kan agogon ka ya tsaya bai shafi lissafin ba ba saba wa lamba ba haka ne amma idan rana ta tsaya ko wata ya tsaya to an saba wa lamba lissafin sai ya rikice sai hau tsiri ba a banza ba ne kake jin idan ka buga waya wasan sai a ce network network ya dauki Allah ne yake nuna maka kai dan adam ba ka nuna mallakar ka shi Allah ne ya tsara ba ya kuskure ina ba ta mun gane sai Allah ya ce والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والنجم والشجر يسجدان me ma'ana annajamu wasu malamai suka ce annajamu tauraro wasu suka ce a abin da ake annajamu shine abin da yake mabunkasa wato zai fito a ƙasa kuma bayan bishiya to da shi annajamu ko ma tauraron ko ma dai wani tsiran ya sujudani suna yin sujjada wanda ka ji abin da ake nufi inuwa inuwar mutum ko inuwar bishiyar ita ma tana sujada wasa ma'a rafa'aha sama Allah ya daga ta ko za al-mizan sai ya sa mizani ya sanya adalci zaka Allah mai adalci ne sai ya ce Allah ta daga wafi mizan to ku kuma yan adam kar ku yi zalunci a wajen mizani in za ka yi awu mudu ne ko sikeli ne karka yi zalunci don me allah ya daga sama ya rike ta da adalci kamar ka ce da ba adalci da sama ba ta tsaya ba kamar ka ce yanzu adalci ne ya rike sama to kai da kake karkashin sama karka yi zalunci ka yi adalci wa ƙaimin wanzu na bilkin idan za ku auna to ku tsaye da sikelin da adalci wala tukhzul mizan kar kuma ku tauye mudu kar ku tauye mudu wani mudun sai a yanke shi ta sama wani mudun sai a lotso shi ta ƙasa wani awon in za a yi sai a cusa hannu a ciki ko ya cusa hannu kaga aka cusa hannu abin da aka auna a mudun raguwa zai kai kuma za ka wani gun sai ka taro ma sai ka tare nan a yi ta zubawa a yi ta zubawa sai ka tsaye a hawa akwai zalunci da yawa da haka in za ku yi mudu ku tsaye da mudu in za ku yi su ce ku yi adalci kar ku yi zalunci sai ya ce والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام ƙasa sai muka ajiye ƙasa muka shimfiɗa ta don halittu ka taka ka ji daɗi ka gina gidanka a kai ka tona rijiya ka yi kaza ka yi kaza don jin daɗin ka don cigabanka fi ha faki hatun wannan halu zatul akmam a cikin ƙasar akwai alfakiha akwai kayan marmari iri daban-daban allah ya ne domin jin daɗinka da wanda ka sani da wanda baka sani ba wani ka ce ma daɗi wani ka ce maka magani walhabuzul asfi ga kuma tsiro kwaya ma'abocin ganye wa rihan da kuma rihan me rihan an ce wata bishiya ce ta ti ko kuma rihan iska mai dauke da kanshi ko kuma rihan arziki walhabu zul asfi wa rihan ga kwaya mai ganye ga kuma arziki Allah ya baka wadata ya baka abinci baka da matsalar abinci baka da matsalar kuɗi sai Allah ya ce babi aiki ala rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
التي فبأي آلاء ربكما تكذبان to da wata ni'ima ne ta ubangijin ku ta karitawa wacce ce ba gaskiya ba ni'imomin da Allah ya maka wanne ne ba gaskiya ba wanne ne ƙarya ai dukkin ka da Allah zaka ce gaskiya ne ba ka shan hasken rana ne ba ka shan iska ne ba dukiyar ne ba ka cin abincin ne duk akwai to wace ne ma ce ƙarya a gurinka khalaqal insana Allah ya halicci mutum shine annabi Adam min salsalin daga busasshiyar ƙasa kalfahar kamar ce ne ƙasa da ta bushe misan da hausa na? to kamar ta kunyar ƙasa ko? waka laƙal janna allah ya halici aljani min mariji min narin daga asalin wuta tatacciyar wuta ba mai hayaki ba asalin tatacciyar wuta da ayi alayar rabbi kuma tukadiban da wata nimar ubangijin ku ne kuke karetawa duk niman da Allah ya gaya mana gaskiya ne tabbas ne babu ƙarya a ciki to tunda ko babu ƙarya a ciki wajibi ne akan ka ka miƙa wuya ka yi saranda ka yarda Allah shine abin bauta ka yarda baka da wani jagora da ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka da wani jagora da ma ya kai shi in ka ce kana da wani jagora daidai da manzan Allah to wala ka saba lamba wannan jagoran da karita da manzan Allah mata zai kai ka in ka ce kana da jagoran da yahu manzan Allah to hanyar ma baka dauka ba Allah ya sawaka shi yasa manzan Allah ya zo cikin sahabban sai ya zari dogon zari babban titi sai ya wanza ne kanana kanana kanana gefen hanya sai ya ce wani doguwar hanya ya ce hazihi sabili wani ta ce hanya ta wayanan kanana kudu a suburu kanana kanana hanyoyi su ne kuma kowane jakshin akwai shaidan a kai in ka zai kira ka da zo wata mai ja nasa wata mai ja nasa wata mai ja nasa kaɗan ne za su kai ƙarshe allah ka raba mu da masharanta ɓarayin imani za mu taka ta da insha allahu sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya malam mace ce mijinta ya mutu ya banta da karamin ciki bayan ta kusa gama iddata sai ta yi bari amma abin da ta yi barin an gawa masa halitta sannan a baya an raba gado da shi to menene matsayin gadon yara tambaya ta biyu malam ni ce mijina ya sadu da ni da rana sai ne tsarki na ci gaba da hidimar gida sai yamma to idan na zo wanka zan fara na sabulu ne ko kuma sai na yi wankan da na ba tukunna tambaya ta farko mijinta ya mutu ya bata da ciki da aka zo da bangado daman ana warewa mai ciki to sai aka yi barinsa imana ya zo babu rai to anan a fahimta ta sai ake likitoci yanzu ai kila sun wuri na da rai wala haihuwa ce ta kashe shi ko a cikin cikin ne ya mutu na ba za gane kafin a ga ya cancance ci gado ko bai cancance ci gado ba tambaya ta biyu mijin ta sa da ita da rana ta yi tsarki kuma ta ci gaba da hidimar gida to in ta zo wanka me za ta fara yi za ta yi wanka da sabulu ne tukunna sannan ta yi na janaba ko kuma ta yi ta fara janaba wanda zamunta ne zabinta ne shi wankan tsarki gane kulmukan daidai ne idan ta ga dama ta ɗebi ruwanta a cikin bokiti wanda zai shekta wankan janaba da wankan sabulinta in ta je ta wankan janaba ta kudu zika da wankan sabulinta ba ba ta ba wani ba nafsu shi kana jin inda ya ce wanka ba sabulun wankan tsarkin wankan bai yi ba ne eh ta ba ba ce wannan tukuna gefe an mutu wani wajen ko to shi kera an bai ci abu da aka ta ɗebi ruwan tabokiti na eh a shi da nake mata hanyoyin a ne kamata bi yanzu da nan shari'a ba ta ware mata ta yi kaza kafin kaza ba abinda ta gafi mata shi za ta yi na shi da ce tana iya ɗiban ruwanta a bokiti da kayan wankanta na jin daɗi ta je ta yi wankanta na tsarki ta cika da wankanta na sabulu in ta gana ma ta yi wankanta na sabulun gaba ɗaya a matsayin wankan tsarki ba la yabu da baki a ta zai yi waye wanda ma ya yi waye shi kenan sabulu da jasa ne na sabulu da jasa ne ba da jasa ba ne to shi kenan an gama yi Allah taimake mu Allah ya kaddara ya zo da rai ai ta ce an gama masa halitta idan ya zo da rai ya zo da rai ila wahalar naƙuda ta sa ya mutu gaida da gado amma bai zo dare ba bai da gado eh an gane malam yaya azumin miji da mata wanda suka wasa da juna lokacin da suke azumi ok yaya azumin miji da mata da suke wasa da juna kuma lokacin suna azumi amma ita mayar kuwa suna azumi amma suna wasa da junansu yaya matsayin azumin kuma da rana ya matsayin azumin to ga wani ba amsa ya jagorar hankali azumin su yana nan ma damar ba su yi mani ba an gane azumi yana nan ma damar ba su yi mani ba musahabi ne musahabi ne an so mutum kare wasa da matarsa da azumi a bakinsa kuma da rana an so musahabi ne an gane kare yi amma in ya san zai kubuta ba wani matsala kai in ya san ba zai kubuta ba to zai ba za haramun kuma in ya san ba zai kubuta ba zai zama haramun in ya san zai kubuta kuma makaruhi ne an gane wallahu alam na'am bisa wata tambayar da wasa suna custom suna karban kaya kamar su motoci shinkafa taliya da sauransu wanda ba su saba shari'a ba tambaya me hukuncin saye da sayar da waɗannan kayan me halittinsu me halittin aikin ina da mun mafanci ina fahimta abin me hukuncin saye da sayar da wannan kaya custom suna kama kayan mutane wanda shari'a ta hana shigo da su idan sun tara sai su sayar mai hukuncin wanda zai je siyo da kuma hukuncin mai sayarwa in na fahimci tambayar a ƙa'ida kosam a gudan kansa ba zai gwanjo ba wato ba zai sayar ba ko ta ce mai ba da dama a sayar idan ko ta ba da dama a sayar to ya halatta a sayar ya halatta a siyo amma idan shi a gudan kansa ne shi custom din ya sayar to bai kamata ya sayar ko bai kamata a saya ba an bai tabu na biyu sayar da waɗannan kayan mai halittinsa an fara gaba da yayi an fahimta abin da da haka idan kar mu damu cewar ai sharar ba ta musulunci ba ce a jawana a gefe doka ce aka almusulmin ala shuruti duk da gilma musulmai bane amma shi musulmin ya shiga gurin zai kare wannan doka kuma dokar ta ce idan kowar ta yi kaza dole a bi to da kan kowar ta yi farashi ko kuma ta ba da umarni a je a sai da kaya shi kan sai a sayar ka je ka sayo shi ma je ya sayar kuɗin ya tura gwamnati sai a fada al'umma wallahu alam na'am وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله